ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na talata na litinin daren talata sha uku da watan rabi'in al'awwal bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya dace da sha shida da watan tara miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa ko ka ce aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na al'imam ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah a wannan masallaci na alfurkan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan kasaitaccen birni na tawa jamhuriyar Nijar wanda wannan shine darasi na hamsin da da uku da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gaskiya, gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna muna ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. A satin da ya gabata mun kwana a kan tasirin zunubai na ishirin da ɗaya, haka ne? na ishirin ne ba shi na ishirin da ɗaya muka yi ba mu yi shi ba? ok jayyid na 21 mala yace wa qad la'ana Allahu man afsada fil ardi wa qata rahimahu nan da tashi kenan ko ai mun fara shi na jin ba mu yi da ba mu meme ta sai mu wuce tasirin zunubai na 21 mala yace wa qad la'ana Allahu haqiqan Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci ya nisantar da duk wanda afsada fil ardi yayi banna a doron kasa duk wanda yake mabannaci to wace irin banna duk wata nau'i na banna ta'addanci fashi da makami da sauransu duka wannan nau'i ne na banna to Allah subhanahu wataala ya tsire mu duk wanda ya wannan daga cikin bai ji karatun wa qata'a rahimahu kuma Allah ya tsine ma wanda ya sanke zumuntarsa mabannaci wanda baya gyara wanda ke tadda zaune tsaye cikin al'umma masu zanga-zanga cikin al'umma masu kaza masu kaza abin da yake kawo banna a cikin gari to in ka aiwatar ka shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wata'ala haka duk wanda ya yanke zumuntarsa shi ma ya shiga cikin tsinuwa ta Allah subhanahu wata'ala mafhum wa azahu wa aza wa aza wa azahu wa aza rasulahu sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya lalace duk wanda ya cutarwa Allah subhanahu wataala kuma ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya cutarwa wa Allah shine ka cutar da addinin sa cutarwa wa Allah ka cutar da addinin Allah subhanahu wataala me ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine danganta abin da bai kamata zuwa gare sa ba ko ka dauki matsayin Allah ka bai wa manzon Allah ka cutar da manzon Allah ko kuma ka faɗa wa manzon Allah magana ba bisa ilimi ba ka cutar da manzon Allah sannan ko kuma mutum ya zamanto ya kirkiro wani abu ya ya sanya a cikin addini ka cutar da manzon Allah domin kana zargin annabi ya ya boye annabtin da Allah subhanahu wataala ya aiko sa da shi wala'ana man katama ma anzalallahu subhanahu wataala subhanahu min albayyinat haka Allah ya la'anci duk wanda ya boye wani abu na daga cikin abin da Allah ya sabkar na daga hujjoji da kuma shari'a duk abin da Allah subhanahu wataala ya sabkar shari'a a tambaye ka hukuncin abu kuma ka sani saboda tsoron abin da zai kai ya kawo na ko za a iya kulle ka ko za a hana maka wani abu da ake baka sai ka tsoraci kai tsoyi kai tsoro ka kasa faɗin abin da yake gaskiya to kana fuskantar cinin Allah subhanahu wataala القرآن يأتي إلى الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى والبينات من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون تبس ما سقوي أبند الله يسبكر أبند الله يفيتي بيان سا أتكي للتافن الله ده سنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم أبن ينا فيلي سيكما كبوي شي ككاسا ومتاني بياني باين كاسني wannan ko yana ɗauka cewa kaga ana banna a cikin al'umma ka san banna ce kuma ka kasayo mutane magana gudun kada a ce wani ya takura wa al'umma to ka shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala me yasa Allah ya la'anci banu Isra'il saboda suna ganin banna ba sa ba sa hana ba Allah ce lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu wace ce Allah ya la'anci banu Isra'il akan harshen annabin Allah annabi Isa danna da Maryam da kuma harshen annabi annabin Allah annabi Dawud kamar ka tambayi Allah Allah me suka ga tsine musu Allah ce kanu la yatanahuna an munkarin suna ganin ana aikata sabon Allah ba sa hanawa daka duk wanda ya ga ana sabon Allah kuma kana da damar kai magana ka hana ka kasa hanawa to ka shiga cikin tsinar Allah subhanahu wataala ya tabbata hadisin shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda ya ga abun kiyama abun mummuna a cikin ku abunda ya ga ce al-munkar abunda kana kiyamar a cewa yanzu wani kai ke yin wannan abun ya za almunkar duk abin da in ka zaka sai ka boye ba ka son a ganka ko a ce kai ke yi sunan shi almunkar duk wani nau'in aiki da in ka aiwatar kana shakku na a ganka kana tsoron a ce wani kai ke yi ko kuma kana boye wa idanun mutane ba ka son su san sa saboda munin sa to ya shiga cikin nan ga almunkar mun bayyana to annabi ce duk wanda ya ga wata abin kiyama a cikin ku to in Allah ya ba shi dama ta canza da hannunsa sai ya hana ma'ana kai mai mulki ne shugaba ne to sai ka wa mutane bayani ka cewa ka sa doka kaza ka hana abu kaza ina fatar mun fahimta to wannan matsayin ka na shugaba ka gusar da shi da hannunka ko fahimta fa in lam yastati in baka da shugabanci kaga abun da yake karhinka fa bi lisanihi to kai wa'azi ta nuna mutane muni da muni da hadarin wannan abun da kuma irin abun da ke kan jayo cikin al'umma domin ba shakka duk saban Allah da za a sawa Allah ai shiru to dole sai ya jayo wani uku a bayan ta ai mun karanta muna ta karantawa ne tasirin saban Allah mun bayyana to idan kai wa'azi kuma ba a ji ba ko kuma baka da halin yin wa'azi ko baka isa da sako to kuma sai ka je marhala ta gaba shine ka kyamacin abun aranka ka ji cewa wannan abun baya birke ka وذلك أضعف الإيمان wannan shine ƙarshen mataki na na imani Allah ya datar da mu daka idan mutum ya ga abin da yake mummuna sai ki magana akai shi ma gudun wai kada a ce wani ya takura ko kuma wani baya magana kan ka kasa ko wanda ta an yayi ma magana kan dalila ko kan kaza kan kaza kan kaza saboda kaza ba shi bane a idan bayani ya zo to kawa mutane bayani shine gaskiya kawai nuna kuma in zaka yi bayani to kai idu ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasna kai da hikima da kuma wa'azi kyakkyawa sai a san usulubin da za a bi domin karantar da al'umma ni kullum abin da ke jan hankalin kaina wa ɗaliban ilimi kuma gaba ɗaya shine mu san wannan da'awar aikin annabi ne muke yi mun ɗauki matsayi na shugaban halitta a cikin al'umma isar da sabo to ashe ya kamata duk yadda za ka isar da sabon to sai zamanto mai gidanka a harakar shugaban halitta ne ko to kai koyi da shi wajen isar da sakonka shikenan kawai sai ka huta cikin al'umma amma in dai zaka zo da sabanin abin da ya zo da shi to zaka samu matsalar al'umma kun ba shi karatun Allah ya dace da mu wala 'alal ladina yarmuna al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat bil fahisha haka Allah ya la'anci duk wanda yake zargin mata katangaggu al-muhsanat katangaggu wanda ba sa ba sa ba sa yin zina su ne al-muhsanat mata katangagu mutane na kirki na arziki kasan akwai bayin Allah mata nagartatu wallahi akwai matar da in kuna magana da saboda tsamin eh tsabar kamun kai jikinta karkarwa yake yi ba saba ba to ire-iren wayannan matan al-muhsanat kenan matar da in ka tsaya kuna magana da ita zuciya ta bugawa take bata aminta da kai ba ku dibi na Maryam fa lokacin da Allah ya turo mata mala'ika Jibril da yake banta da ita take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya ta kasa samun natsuwa saboda ba dabi'a bace ta iyama ce daga ita sai dan namiji kuma ta samu kwanciyar hankali idan kaga iyama ce ba matar ka kuma ba matar aure ba kun tsaya da ita hankalinta a kwanciyar hankalinta bai tashi ba to kai tambaya eh inna fi zalika la'aya wallahi akwai abun tambaya a ciki duk mace kaman ma malam wallahi in ta tsaya daga ita sai namiji zuciya ta ba ta kwanciya ba ta samun da tsuwa ba ta samun da tsuwa saboda kamar ideologikin ta ba zai ba ta cewa ta aminta da kai kun fahimta Allah ya datar da mu to da zargin mata almuhsanat katangagu alghafilat rabkadannu almu'minat masu imani bil fahisha da kuma alfasha me alkin alfasha nan shine zina kaga mace kyakkyawa cikin aqida ga aqida ga tarbiya kuma kace karuwaci to wannan kalmar duk wanda ya dangana wa mace musulma wannan kalmar ta karuwanci ko mazinaciya to in har ba haka take ba to Allah ya tsine masa albarka sai dai daga baya kan ya tuba insha Allah insha ataba alaihi wa insha azabahu duk da irin wannan abun kuma sai ka roke ta afuwa wa jama'a eh irin wannan sai ka roke ta afuwa hukumar ta saboda tsakaninka ne in Allah ya yafe maka ji Allah ya yafe to ta yafe maka bata yafe maka bata ma san ko kai ba daga sai ka zo kai bayani ba lokaci kaza kin biyo mun yi da kina ce kaza akai da neman afuwa Allah shi rufa mana asiri mala ce wala'ana man ja'ala sabilal kafiri ahda bi sabilil muslimi haka Allah ya sanya Allah ya sanya Allah ya la'anci duk wanda ya ya fifita hanyar kafirai akan hanyar musulmai tsari na musulmai ya zamanto karkashin tsari na kafirai yana ganin kamar kafirai sun fi wayewa da ci gaba kusan mun haka muke gari cewa su hanyar su kamar tafi bullewa su da hanyar musulmai alhali ba ka bane duk abin da duniyar kafirai za ta aiwatar in ka tsaya ka mayar da hankalin ka kai karatun ta natsu sai ka gano cewa cikin wannan abun sun cirato shi ne daga shari'ar annabi Muhammad domin dalili alqur'ani ke cewa ma farradna fil kitabi min shay ba abinda Allah ya riga na rayuwa cikin alqur'ani duk wani abu na duniya akwai sa cikin alqur'ani mai girma sai dai ka sani to ka sani ba sani kuma ba sani ba mun bayyana daga duk abin da za su auno yanzu akwai kafirin da ba arnawa ne tsantsagariyar amma sun fi musulman sanin alkur'ani sun haddace sa sun san ma'anarsa kuma suna bincike a kai suna nazari manazarta ne kamar alkur'ani mai girma akwai wanda zai je ya koyi larabci ya rage alkur'ani ba musulmi bane saboda wata bincike science da yake so ya dauko cikin alkur'ani mun bayyana to duk wanda ya tunanin cewa tafarkin kafirai tsarin kafirai yafi tsarin musulmai ya kafinta ya Allah ya tsine masa albarka ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة haka manzon Allah ya tsine ma duk namijin da yake sanya tufafin mace dan daure kenan ko eh duk wanda ke sa tufafi na mata to Allah ya tsine masa albarka mun bayyana karatun mutun yayin shiga irin ta mata ta yi mata sana'a wal mar'ata talbasu libsatar rajuli da matar take saka tufafin namiji to ga ta tambaya ku hakuri a dabi'a wando da riga na waye na namiji to tambaya nan ku yi haƙuri ga 'yan boko me hukuncin sa mayu da mata suke yi wajen APS kada mu babba ko aikin mu barta haka wal mar'atu talbasu libsatan rajul ga matar take sanya tufafin namiji wala anar rashi annabi ya tsine wa mai cin rashawa wal murtashi da wanda yake bada rashawar war ra'isha da wanda shi tsakanin mai rashawar da wanda ake baiwa wa huwa al wasitatu fi rashwati wala ana ala ashiya'in ukhra ghayra hadhihi ghairi hadhihi kuma annabin Allah ya tsire musu abai wanda ba wayannan ba malan ce falaw lam yakun fi fili zalika illa rida'u fa'ilihi bi an yakuna mimman yal'anuhu Allah wa rasuluhu wa mala'ikatu lakana fi zalika ma yad'u ila tarkihi da a ce cikin wannan ababen da muka ambata da manzon Allah ya tsine ma da kuma Allahnsa da ba dan wanda ke yin abu wannan yin ayyukan ba yana samun natsuwa da jin daɗi cikin wannan aikin ya yarda Allah ya tsine masa manzon Allah ya tsine masa mala'ikun Allah su tsine masa to da ba abun da zai ja shi zuwa ga wannan abun ashe duk wanda kaje ya ɗaya daga cikin wayancan ababen da muka ambata to yana shirye ne akan tsinor Allah da tsinor manzon Allah da tsinor mala'iku mun gane karatun wannan karatun mu yi satin da gabata fa eh nan muka tsaya kenan na 21 za mu tashi da 22 sai ma da ce wa minha na 22 na daga cikin tasirin sabon Allah na na 22 hirmanu da'awati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa da'awati almalaikati fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat daga cikin tasirin mummunar tasirin sabon Allah wadan annabi Adam shine yana ana haranta addu'ar manzon Allah ta sabka a kansa. Yana ana haranta samun addu'ar annabin Allah da addu'ar mala'ikun Allah, domin Allah ya umarci manzansa da ya nema wa masu imani gafara maza da mata. Wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Allah ce ka nemi gafarar zunubanka kai annabin Allah kuma ka nema masu imani gafarar Allah maza da mata. ashe duk wanda yake saban Allah to wannan addu'ar da annabi ya ta Allah ya gafarta to shi ba da shi cike ba da kuma addu'ar mala'iku ga addu'ar mala'iku Allah ya ce allazina yahmiluna al'arsha lalle mala'iku suke dauke da al'arshin Allah wa man hawlahu da suke gewayen al'arshin yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi tare da yabo da godiya wa ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma sun yi imani da shi wa yastaghfiruna lilladheena amanu kuma suna neman gafara dare ga rana wa wai suka yi imani da Allah subhanahu wataala suna cewa rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma ya ubangiji rahmarka da ilminka ya kewaye komi faghfir lilladheena tabu ya Allah duk wanda ya tuba ka gafarta masa wattaba'u sabila kuma bi hanyarka ashe in kana son ka samu gafarar mala'iku kai kiyaye mi aurawa biyu yin imani tuba daga zunubi da kuma mi biyar tafarkin Allah subhanahu wataala wa qihim azabal jahim ya Allah ka tsare su da azaba ta jahannama rabbana ya ubangijinmu wa adkhilhum ka shigar da su jannati adalin aljanna tazawwama tazama ko gonaki na zadawwama allati wa'adtahum wa da kai musu alkawli wa man salaha min aba'ihim da wanda ya gyara ya bi tafarkin daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa dhurriyyatihim da ayyansu innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne mabuwayi kuma gwani a cikin al'amuranka wa qihimus sayyi'at ya Allah ka tsare daga munanan ayyuka wa man taqis sayyi'ati yawma idhin faqad rahimta duk wanda ka kare shi daga mummunan aiki Allah ka tausaya masa wa zalika huwal fawzul azim wannan shine rabo rabo mai girma ashe kaga masu imani malaiku suna musu addu'a ba kai komi ba in dai ka bi tafarkin Allah kana neman tuba kana tuba daga zunubai to mala'iku na maka addu'a dare da rana ko mala'ikun ma na kusa da wa da Allah subhanahu wata'ala malati fa hadha du'aul mala'ikati lil mu'minina ba shaka wannan addu'a ce ta mala'iku masu bayin Allah masu imani attabi'ina masu tuba daga zunubansu almuttabi'ina likitabihi wa sunnati rasulihi masu bin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina la sabila lahum ghayrahuma wa'inda ba sa da abin biya kuma bayan littafin Allah da sunar manzon Allah wa'inda masu imani ba su rike komi ba alkitabu wa sunna kada suka rika fala yatma'u ghayru ha'ula'i bi ijabati hadhihi ad-da'wa idza lam yattasif idza lam yattasif bi sifati al-mad'uwi lahu biha bal fala yatma'u ghayru ghayru ha'ula'i bi ijabati hadhihi ad-da'wa laka duk wanda duk wanda bai siffantu da wannan sifar ba to kada ya yi tunani kada ya sa kwaɗayinsa na cewa za a kira masa wannan addu'a yana cikin wanda za a ma wannan addu'a. In dai har baka cikin wa'innan mutanen da Allah ya ambata masu bin Allah, masu bin sunnonin Allah masu tuba, to kakkasa a ranka cewa wai za a kira maka wannan addu'ar. Izlam ya tasib bi sifatil madu'ila idan baka sifanto ba da siffar da Allah ya bayani da cewa wa'innan su ne Allah zai karɓa ba masu tuba ko masu mi masu biyar dokokin Allah wallahu almusta'an muna neman taimakon Allah mun gane wannan gabar ashe abinda malai yake so ya nuna mana shi jama'a cewa duk wanda yake saban Allah to Allah yana haranta addu'ar mala'iku ta shaye sa addu'ar manzon Allah karbabiya ce in annabi maka addu'a ta karbu haka mala'ikun Allah suka yi addu'a ta karbu to shi wanda ke saban Allah in ka tashi yin addu'a ko da cikin mutanen to shi hidda shi ake dekote sai a ce dose an kwamfuli nasa shi ba shi cikin masu wani ɗaya ka san sai a yi rejista kin dose ke shi sai a roƙa wa al'umma shi ba da shi yana cikin al'ummar amma saboda bai cika ƙa'idar ba to sai zamanto wannan addu'ar ba ta shafar sa baya samun wannan roman da Allah yake baiwa masu imani na gari Allah ka sanya mu cikin masu imani na gari to sai kuma wani dogon hadisi wanda kaji Allah akwai firgici tun satin da ya wuce ne da karanta hadisin yana karanta da mu darussa masu ɗimbin yawa wala Allah duka ne mu kowa ya tashi da hawaye a idanunsa hadisi ne mai cike da karatu da tsoratarwa da kuma wa'azi amma ga masu hankali kusa shi wannan littafin fa ka kumanta sunan shi adda'u wadda wa cuta da maganinta saboda su ɗaya cuta da maganinta so ake a wanke zukatan kowanne daga cikin Allah ya ba mu yi kuma daga cikin littafin da malamai suke ba matashi shawara duk matashi ya kamata a ce ya mallaki wannan littafi yana karanta shi idin matashi ya kamata ce yana da wannan littafi yana karanta shi dare da rana saboda akwai fawaid masu dimbin yawa a ciki mala ce wa minha ta nawa kenan ta 20 da da uku yace ma rawahu al-bukhari abinda al-imam al-bukhari ya rawaito a cikin littafin sa a kusan hadisi na dubu dubu bakwai da ɗari hudu da bakwai hadisin سمرة وسمرة بن جندب من حديث سمرة سمرة بن سمرة بن جندب الفزاري الفزاري قال سمرة سمرة كتشوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم yace dabi'a da al'ada ta manzon Allah ya kasance mimma yaqulu li ashabihi yana cewa sahabbansa ma'ana idan aka zo aka zauna annabin Allah yana cidam mimma yukthiru to kaga ne ban da shi to mimma yukthiru ma yaqul ma ya ma yaqul li ashabihi cikin abin da yake yawaita fada wa sahabbansa hal ra'a ahadun minkum ru'ya shin wai akwai wanda ya mafarki daga cikin ku masu ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayin sallar subahi to sai a ya juyo ya tambaye sahabbai wajiyar ta dare akwai wanda ya mafarki cikin ku in akwai wanda ya mafarki to sai ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi mafarkin ne sai manzon Allah ya fassara masa wannan mafarkin to kuma shi fassara mafarki ba kowa ke fassara ake ga mashi eh masu ce ana ga wa mutum fassara mafarki ne mutum guda biyu ake ga wa fassara mafarki eh ake kake ga wa mafarki da kai mutum na farin malami wanda yake ya san yana da ilimi akan fassara mafarkai mutum na biyu wanda shi ko da bai san fasarar mafalki ba amma zai baka shawarar za ta fita da kai daga ciki Allah sai ce ni har Allah Allah nake yi mafalki dan in zo ya ba manzon Allah sallallahu labari yana Allah Allah yayi mafalki dan ya zo ya ga manzon Allah dan a fassara masa yace can wata rana ina kwana kuma sai dan falkin ai mala'iku sun jare za a jahannama da ni an zo an abun nan ya sai mafarkin gashi an tashi kiyama kuma gashi an kama sa an yi an nifaci wuta da shi sai firgita ya tashi da na zo sai na tsotsa da mai manzo Allah na ce wasu ka madalla da da kai Anas ina ma a ce kana kiyamul laili turra ne ya ce wallahi ba taba wasa da kiyamul laili ba eh ba taba wasa da kiyamul laili ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sahabbai akwai wanda ya mafalki to in akwai wanda ya mafalki sai ga manzon Allah sallallahu qala fa yaqussu alaihi man sha Allah an yaqussa sai ya ba su labari ma'ana wanda ya mafalki sai sai ya gaya manzon Allah cewa ga abin da ya mafalki shi kuma annabin Allah sai ya fassara masa gwargwadon abinda shi annabin Allah Allah ya sanar da shi Imam al-Bukhari ya fitar da babi sukutun a cikin Sahih al-Bukhari fi ta'bir an ruya ko babu fi ta'bir an ru'ya akan fassara mafalkai akwai malamai masu fassara mafalkai manya manya a duniyar musulunci akwai irin su Ibn Sina eh Ibn Sina akwai An-Nablus duk suna fassara mafalkai bal ma su rubuta littafai akan wannan kai mafalkin kaza an kada wutan zai ga maka cewa kaza da kaza da kaza ne wasana ina jin ko Ibn Sina ne yana a masallaci ana fassara mafalkin ayyukan da su yake tambayar sa cewa ya yi mafalkin yana kiran sallah ya yi mafalkin yana kiran sallah sai mala ya ce wasu ina maka barka bana za ka je aikin hajji sai wani ce mala ni ma na yi mafalkin ina kiran sallah sai bai ba shi amsa ba sai da aka tashi ya ce za a kace maka hannaye barawo ne kai mun bayyanta almuhim Kala sai yake cewa wa innahu qala lana za ta gada ce yace wata sahiya da su bai wata safiya manzon Allah ya ce da mu ya tambaye sahabbai akwai wanda mafalki ba wanda ya ce komi to sai manzon Allah yake ba da labari shi ya yi mafalki sallallahu alaihi wasallam to ga mafalkin manzon Allah yace innahu atani laylata atiyani yace na yi mafalkin wasu mala'iku guda biyu sun zo min na yi mafalkin wasu mala'iku guda biyu sun zo min wa innahum ibta'asani ibta'asani yace su wa'annan malakun biyu suka tar da ni ina barci mafalki cikin kuma yana kwana ne yana mafalki yana kwana sai aka tada shi cikin kwanan kuma mafalki yake yi kun bayyana sai suka tada ni wa innahuma qala li sai suka ce da ni in taliq mu tafi ina barci sai mala'ika biyu suka zo min suka tada ni suka ce min mu tafi fanta wa inni talaqtu ma'ahuma ni kuma sai na kama hanyar tafita da su wa inna ataina ala rajul ce muna tafi ana tafiya tafiya ta tafiya ataina ala rajulin sai muka zo gun wani mutum mutaja'in yana kijirce yana kwance muka zo muka naga wani mutum yana kijirce ya kwanta wa idza akharun akharu qa'imun alaihi bi sakhratin a gehensa ga wani mutum yana tsaye da mulmule dutse kun baita a gefensa ga wani mutum yana tsaye da mulmulelen dutse sakhara irin banyan duwatsun nan wa idza huwa yahwi alaihi bi sakhrati li ra'sihi sai ga wannan mutum da yake rike da dutsen ya sako dutsen akan wannan mutum da yake yake kwance fayaslahu sai ya rosa masa da kai sai ya rosa masa fayaslahu biha ra'sahu sai ya rosa masa kai da wannan dutsen fayata fayata hada fayat fayat fayata da hada ko sai ya gangara sai dutsen ya gangara da ya buga masa dutsen sai dutsen ya gangara kan kuma ya ya tarwace hahuna sai ce sai dutsen ya kama hanya ya tafi fayatba'ul hajar sai wannan mutum ya koma ya duko dutsen ya biyo dutsen ya akhuzuhu dan ya doke dutsen wanda yake tsaye shine ya buga ba wanda ke kwance dutsen sai dutsen ya tarwatsa masa da kai sai kuma dutsen ya gangara sai ya bi dutsen dan ya doko sa falamma fama yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana bai dauko dutsen ba ko kuma kafin ya dauko dutsen ya dawo kan wancan mutunan ya koma yadda yake a da. Kun baiza, kafin ya ɗauko dutsen ya dawo, kan ya koma yadda yake a da. Sun ma ya'udu alaihi sai ya dawo gare sa, fa yaf'alu bihi mitla ma fa'ala almarratal ula, sai ya sake buga masa wannan dutsen iri a farko, kan ya fashe sannan dutsen ya gangara kuma ya koma ya ɗauko su haka yake ta yi ana masa wannan wani nau'i ne na azaba. Ƙala, annabin Allah yana ganin haka sai ya ce, ƙultu lahu masu ya ce wa inna mala'ikun, subhanallah, tsarki ya tabbata da Allah. Ma ha zani, wani mutane ne wa'yannan? Ƙala, sai mala'ikun suka ce wa annabin Allah, in talik, in talik, tafi dai tafi, wuce wuce. fantalaqtu ma'ahuma sai na tafi tare da su muka huce muka kale wayancin mutanen fa ataina ala rajulin mustalqin liqafahu sai muka zo muka tar da wani mutum da yana kwance akan keyarsa akan kwattarsa kun bayyana yana kwance akan keyarsa kwatta wa idza akharu qa'imun kuma ga wani mutum a gefensa tsaye yana tsaye a kansa bikalubin min hadidin da wata ƙugiya, musa ƙugiya ko? Da wata ƙugiya ta ƙarfe, da wata ƙugiya ta ƙarfe, wa iza huwa ya ati ahada shi kai wata hihi sai ya zo ɓangaren guskarsa ɗaya, sai wani mutunan da yake ƙi da ƙugiya ta ƙarfe, ya zo wajen wanda yake kwance akan akan mi, ƙeyarsa, akan kwatarsa. sai ya dawo da wannan ƙugiyar fayushar shiru zikahu ila kafahu sai ya tsaga ya ja ya tsaga a nage ce wannan muke sai ya tsaga mukensa har zuwa ya ja ya tsaga mukensa har zuwa kwattarsa kuma ta da wannan ƙugiyar ya sa ƙugiyar ya tsaga tun daga mukensa har zuwa kwattarsa wa man khiraihi ila qafahu kuma ya dawo ya sa kuger cikin hancinsa hudar hanci daya ya ja har zuwa wajen ƙeyarsa wa ainihi ila qafahu kuma ya dawo ya sanya wannan kugiyar cikin idansa har zuwa wannan wannan kwatar summa tahawwalu ila aljanib alakhir sannan kuma ya dawo bangare ɗaya na huskar fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala bil janib al awwal sai irin yadda yayi a wancan bangaren na huskar na harko kenan ko fama yafragu min zalika bai kare da wannan huskar ba kafin ya kare da wannan kotan to wannan kotan kuma Allah ya maida sa kuma ya dawo yadda yake farko kuma ya sake wasu irin wannan abun kun baita hatta yasihha al awwal har sai na farkon ya warke kama kana ya dawo kamar yadda yake ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرأة مرة الأولى sai ya sake masa irin yadda ya masa farko ya sanya kugiya a a mikansa ya ya ja zuwa zuwa kwata ya sanya a hancinsa ya ja zuwa kwata ya sanya idan sai ya ja zuwa kwata kuma ya dawo wannan bangaren ya tai haka yake tai multu sai ta subhanallah tsarki ya tabbata da Allah ma hadani suwaye wa'annan kuma qala sai mala'iku suka ce da ni, in talik, in talik, tafi dai tafi, muce ne, mu tafi, ya ta tambaya ko? Ba a bashi ansa ba, so ake a tattara amsar huri guda a bashi tafi hikimar akan a baka ansa kuma sake dawowa kana sabo wata tambayar. Aka ci gaba tafiya. Ya ce, fantalakna, sai mu ƙara ga muna tafi, fa'ataina ala misli bina itan nuri, sai muka zo sai da muka zo akan wani gini kamar ginin tande ai musan tande ko eh na su irin wani ake ake abin nan da shi kasko kasko wani gini na kasko wa da qala auf sace wa ahsabu annahu qala yace ina tunanin cikin abin da manzon Allah ya faɗa yace wa idza fihi laghatun sai ga wata hayaniya a ciki wa aswatun da wasu sautuka wasu kuwa qala sai ce fattalatu fihi sai na leƙa cikin wannan ai kusan da ake da ake ma kakin a fara irin murhun zamani da ake ma ake ma murhu ko ai gina shi ake gina shi ake sai a masa wannan zulu haka ne masha Allah yace sai na leƙa cikin wannan wannan ginin fara'aitu e fa idza fihi rijalu wa nisa'u urat uratun yace sai ga wasu maza da mata tsiraru a tsirara wa idza hum ya'tihim lahibun min asfala minhum sai kuma ga wata bela halshen wuta tana to musu daga ƙasar su ma'ana daga farjin su fa idza atahum zalika lahab idan wannan be wannan halshen wuta yazo da al'aurar su daudau sai su ta ihu suna ihu suna ƙara qala sai nace qultu lahumma nace wa'inna mala'ikun man ma ma haula'i wayannan mutanen suwaye kuma su qalali sai suka ce min intaliq intaliq mutafide tafide fantalaqtu kawai sai nayi da'a muka kama hanya muka tafi fa ataina ala nahari sai muka zo akan wani akan wani abin nan gulbi ko kware akan wani kware hasimtu annahu qalat ina tunanin yace ahmara wani jan gulbi ko wani jangul abin kware misla dami ya ce misalin jini kai ka ce jini ne wani tabki ne ka ce jini ne ke saboda tsabar yadda ruwa suka zamanto dajawo wai zafin nahari rajulun ya ce a cikin wannan ruwan a cikin wannan koramar a cikin wannan koramar rajulun yasbahu akwai wani mutum yana iyo ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع الحجارة sai wani sai wannan mutum da ke iyo sai yana iyo yana yana iyo har yazo wajen wani mutum da ya tara tulin duwatsu a gaban sa kun banta mutumin yana cikin ruwa yana cikin korama ja jar korama yana iyo har yazo wajen wani mutum da ya tara tulin duwatsu a gaban sa fayafgharu haka ne sai ya wage baki fayaghfaru ilaihi sai ya wage masa baki fayaghfaru lahu fahu sai wannan mutum da ke cikin ruwa yana iyo sai ya wage baki sai mana ya bude bakinsa fayulqimuhu hajaran hajara sai ta jefa masa duwatsu cikin bakin yana jefa masa cikin dutse cikin bakin kun gane qala sai yake cewa fayantaliqu sai ya tafi fayasbahu ma yasbahu sai ya iyon da zashi yo summa yarju ilai kuma sai ya dawo wajen sa kullama raja ilaihi duk lokacin da ya dawo wajen wannan mutumin da yake zaune da duwatsu gaban sa faghara lahu fahu sai ya wage masa baki wa alqamahu hadra sai ya jefa masa duce qala sai ya ce qultu man ma hadha yace sai na ce wa mala'iku wannan kuma wane ne qala qala sai annabi Allah ce sai suka ce qala li sai suka ce min intaliq intaliq tafi dai tafi mu tafi a wuce fantalaqna sai muka wuce fa ataina ala rajulin karihil marati sai muka zo muka ga wani mutum wanda kana kyamar kallansa kana kyamar ganinsa yace ka akrahima anta ra'in rajulan mar mar'atan ya ce kamar ka ce mafi munin mutum da ka taba gani a rayuwa ba ka son kallonsa wanda ka ba ka kyamaci kallonsa mutum ne ga ya tsaye da kana kyamar ganinsa kamar ka ce mutum ne wanda kai in ka gasa za ka kyamaci kallonsa ko kuma a rayuwarka kamar in akwai mutumin da kake kyamar gani to wannan mutunan ya fi muni akan wancan mutunan mun gane hausar fa'iza huwa inda hunarin sai ga wata huta a wajensa lahu a gare sa ya hushuha yana rura ta shi ne ya hushuha yana rura wannan hutar wa ya sa haulaha kuma yana hidima yana aiki a gefen wannan huta ƙultu lahuma sai na ce da su ma haza wannan kuma waye Fala sai suka ce in li gare ni suka ce min in taliq in taliq tafi dai tafi fantalaqtu sai na kama hanya muka tafi fa ataina ala raudatin mu'shibatin sai muka zo akan wata dausayi mai cike da ciyawa shine mu'shiba wanda ke cike da ciyawa fiha min kulli naurin rabi'i a cikin wannan dausayin akwai duk wata nau'in ciyawa wani nau'in fure duk wani kalar filar na dudo da ka sani a rayuwa to cikin wannan dausayin akwai shi qala sai ce wa idza baina baina zaharai ar-rawdati rajulun qa'imun tawilun la akadu an ara ra'sahu tulan fi samai yace sai ga tsakiyar wannan dausayin ga wani mutum namiji wani namiji wanda yake tsaye mi ya tsaya yace ban ganin kansa saboda yadda yake da tsawo cikin sama wa idza hawla ar-rajuli min akthari wildani ra'aituhum qattu wa ahsanihi kuma sai naga a gefen wannan mutunan ga wasu ƴan yara ƙanana ce ban taba garin yara kyawu irin su ba qala sai annabin Allah ya ce qultu lahumu sai na tambaye wayannan mala'ikun ma hadha wa man haula'i wannan mutunan waye kuma su wayancan yaran su waye qalali sai suka ce da ni in taliq in taliq tafi dai tafi fanhaina ila ila dawhatin sai muka zo da wata katayir bishiya azimatin mai girman gaske lam ara dawhatan qattu a'zama minha ban taba ganin wata itaciya mai girma wata itaciya ba tun da nake a rayuwa kuma ban taba ganin girma itaciya mai girman ta ba wala ahsan kuma ban taba ganin itaciya kikkiawa kamar ta ba qala sai yace fa qala li sai suka ce min irqa fiha ka hau saman wannan itaciyar fartaqaina fiha sai muka hau muka haura saman wannan itaciyar fanhaina ila madinatin mabniyatin bi labnin zahabin wa labni fiddatin sai muka kai ga wani birni wanda aka gina da birkin zinariya da kuma birkin azurfa fa ataina babal madinati sai muka zo a bakin kofar wannan birnin fastaftahana sai aka bude mana kofar wannan birnin fafuti sai muka nemi a bude mana shi shine fastaftahana sai muka nemi a bude mana shi fafutiha lana sai kuma aka gude muna fadakhalna sai muka shiga cikin sa fatalaqana fiha rijalun sai wasu mutane suka haɗu da mu wasu mazaje suka haɗu mu a cikin ta shatrun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in tsagin su daya kyakkyawa ne fiye da duk wani abu za gani na duniya wanda ka taba gani abu ne bangaren su guda bangare ne mai ɗan karen kyawu wa shatrun ka aqbahi ma anta ra'in sannan kuma wani bangaren su rabin su kuma mummuna ne mafi muni abu da ka taba gani a rayuwa rabi mai kyau rabi mummuna qala sai annabin Allah yace fa qala lahum sai wa'annan malaiku suka ce wa'annan mutanen izhabu faqau fi zalika an-nahar kuje kulluma ku fada cikin wancan koramar fa idza naharun saghirun mu'taradun sai ga wani wani tabiki wani korama karama korama karami da ya bijiro mu'tarad wanda ya bikito ta yajri yana gudu ka annama huwa mahdun fil bayad ka ce tsantsar madara ce saboda hasken ruwan kun banta qala sai yace fa zahabu sai suka tafi fa waqa'u fi sai suka fada cikin wannan cekun wannan koramar thumma raja'u ilaina sai suka dawo wajen wa qad zahaba zalika su'u anhum duk wannan munin da suke da shi ya tafi wa saru fi ahsani suratin suka waye da cikin kyakkyawar sura qala sai annabin Allah yace fa qala li sai malaiku suka ce da ni hadhihi jannatu adanin Allahu akbar wannan aljanna kenan wa wa hadha ka manziluka annabin Allah kuma ga gidanka can kana gani Kala sai wanda Allah ce, Fasa ma basari sai na daga kaina ina kallo, su'udan na daga kaina sama ina ganin wannan gidan, fa'iza ƙasurun mitulun rababatil bai ba, ya ce, Ka ce wani, wani girgije ne fari gida ne ka ce girgije ne fari qalali sai suka ce da ni ha zaka manziluka wannan shine gidanka ya annabin Allah qala sai annabin Allah ya ce qultu lahumu sai na ce da su barakallahu fikuma Allah shi muku albarka zarani fa adkhuluhu to ku bar ni in shiga cikin mana eh qala sai annabin Allah ce sai suka qala sai suka ce da shi amal ana fala yanzu kan ba za ka shiga ba wa anta dakhiluhu amma kan nan gaba za ka shiga na so mu kwana adan ko abba ayi da hadisin kashi kashi yawa ko mi eh Usman Aida eh Aida Aida shi Jayid Annabin Allah yana gani wanda ya ce to ku bar ne ya shiga masu ce a'a kan ba yanzu ba ka dai jira ba a shiga a jira a duniya ka sai an je kiyama ko kan kuma ta ban mafarki da annabin Allah yake yi masha Allah qala sai annabin Allah ce fa inni qad ra'aitu منذ الليلة عجبا sai ce wa mala'iku fa ni fa tunda muka zo cikin wannan daren abin mamaki nake ta gani fama hadhihi fama hadha alladhi ra'aytu ku bani labarin abun da na gani saman hanya qala sai annabin Allah ya ce qala li li sai suka ce da ni amma inna sanukhbiruka yanzu kan zamu baka labarin zamu baka amsar tambayoyinka amma ar-rajul awwal الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة kaga mutum da muka tarar yana kwance wani na gefensa da mulmulelen dutse ana buga masa a kai kai yana tarwatsewa to wannan mutum ne wanda ya akhudul qur'ana fayarfuduhu ya san alkur'ani amma sai ya kunnan kashi da shi wa yanamu an salatul maktuba kuma sallar farilla bai zuwa yana yi ana sallar su bayan shi na kwana kun ji daya wa amma ar-rajul alladhi ataita alayhi yusharsharu ay shizquhu ila qafa ila qafahu amma kaga namijin da mutunan da kazo kaga ana ana jan da kugiya ana jan haɓarsa zuwa zuwa abin nan kwatarsa da kuma wa'ainahu ila qafahu da kuma idarsa zuwa kwatarsa wa man khari wa man khirahu wa ainihi ila qafahu fa innahu ar-rajul yaqdu min baytihi fa yakdhibu al-kadhibata tablughu al-afaqa shi matsalarsa shi kuma in ya fito daga cikin gida makaryaci ne aikinsa kawai ƙaryar da sai ta hada al'umma kowa sai ya san kowa sai ya jiya yana yaɗa banna cikin al'umma وأما الرجال والنساء العرات الذين في بناء مثل بناء التنور أما وإن مزن دماتا نمك غني تيراتي أتكين دون جدا كمر جدا دا أكي أكي دور كسكونا تويا فإنهم الزنات والزواني mazinatani maza da mazinata mata Allah yake musu azaba cikin wannan wurin ana sanya wuta tana shiga ta karkashin al'aurarsu wa amma ar-rajul alladhi yasbahu fil nahari ويلقم الحجرة الحجرة فإنه آكل الربا amma kaga wancan da ke iyo cikin korama ta jini yana zuwa ana tiba masa dutse a cikin bakinsa to wannan mai cin dukiyar riba kenan wa amma ar-rajulu al-karihu al-mar'ati alladhi alladhi 'inda an-nari yahushuha fa innahu maliku khazinu malikun khazinu jahannam yace amma kaga wannan mutum da ka gani mai kyamar wanda ka kyamata kalla wanda kake kyamar kalla wanda wajen shi akwai huta shina rura wannan wutar to wannan shine maliku malaikan da ke gadin wutar jahannama kenan kun ga inta wa amma ar-rajulu at-tawil amma kuma dogon namiji da ka gani allazi ra'aita fi rawda wanda gani a cikin wani lambu fa innahu ibrahim alaihi salam wannan annabin Allah ne annabi ibrahim shine yake tsaye cikin aljanna wa ammal wildanu alladhina hawlahu amma in yara da ka gani a gewayensa fa kullu maulidin mata alal fitra duk karamin yaro da bai balaga bane ya mutu akan tafarkin Allah wanda aka haifa bai jima ba bai balaga bai mutu to shine Allah ya sanya suna karkashin kulawar annabin Allah annabi annabi Ibrahim wa fi riwayatil al-barqani wulida ala al-fitra aka aife su a cikin shari'a suka mutu ba su girma ba qala sai sabi suka ce fa qala ba'dul muslimina ya rasulullah wa auladul mushrikina hadda diyan mushrikai da kamar uwayen su kafirai ne hadda su amma su su bauta ma kowa ba fa yara ne ɗan kafir kirista ya a hida sai ɗan ya mutu bai zo da rai ya mutu sati ɗaya sati biyu sai ya mutu ko shekara ɗaya biyu ya mutu to shi hadda shirwa innan yaran qala sai annabin Allah ya ce wa auladul mushrikin hadda iyan mushrikai sai su su bota ba su mu Allah komi ba ba abin da suka wa Allah sai ce wa ammal qaumul ladina kana shatrun minhum hasnan wa shatrun minhum qabiha ina mutanen da magana cikin aljannar bangaren su guda kyakkyawa bangare guda mummuna fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an mutane da suka yi aiki sun yi kyakkyawa kuma sun yi mummuna ana bara ana karuwa ha aka mutu a haka fatajawaza Allahu anhum sai Allah subhanahu wataala ya yahe musu shi da sanya cikin wannan teku suka je suka yi wanka suka dawo aka ci gaba da rayuwa mai dadi Allah ya sa su muwanye lafiya karshen hadisin kenan ko to kuma mu kwana anan subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله